الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هؤلاء لشرذمة قليلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر يوم الداره العظيم فأرسل فرعون في المدائن هاشرين شيكنا sai shi Fir'auna da ya ji labarin annabi Musa ya fita da bani Isra'ila za su bar garin Misra kenan to sai Fir'auna da ya ji labari sai ya sa a yi gayya a gayya a duk garuruwan da suke bin garinsa wato a yi gayya su fito za su bi annabi Musa da bani Isra'ila ba za su bar su ba to shine suka suka shirya suka biyo su eh shine na'am inna haula ila shirzumatun qalilun shine sai Fir'aun yake cewa inna haula wato su waɗannan su bani Isra'ila annabi Musa da mutanensa kenan la shirzumatun qalilun wai wasu ƴan al'umma ne ƴan kaɗan ila kanu 600 alfin wa 70 alfan su wajen dubu ɗari shida ne amma kuma fir'auna yana cewa wai wasu ‘yan mutane ne ‘yan kaɗan. Na.
Wa innahum lana laghaizun Wa innahum lana laga'izun wato su wa innahum su lana a gare mu laga'izun wato sun kusatar da mu sun samu fishi ba za mu bar su ba kenan.
wa inna la jami'un nazirun Wa inna la jami'un hazirun Fir'auna yake cewa wa inna la jami'un haziruna wai mu gaba ɗaya mun gama shirin mu za mu yi kansu za mu yi maganin su kenan.
fa akhrajnahum min jannatin wa uyun Fa akhrajnahum min jannatin wa uyun. To bayan su bani Isra'ila da Annabi Musa sun tafi sun je sun haɗu da wannan kogi shikenan mutane suka yi ta cewa Annabi Musa su bani Isra'ila to ina za mu bi babu hanya sai Annabi Musa ya ce ai nan Allah ya ce abi to shine Allah ya masa umarni ya ce fadarib bi asakal hajar ko bahar kai to shikenan sai ya daki dutsen ya daki ruwan da sandarsa da ya daki ruwan sai ruwan ya kece yake ce har guda goma sha biyu sai Allah ya sanya ruwan ya daskare gaba ɗaya ya dawo kaman ka ɗaudin aziz Eh, sai ga shi ruwa har cikin yashi ga shi yashin ruwan ga shi a fili ga ruwan kuma ya yi sama ga hanya za ka wuce nan ɓangaren ya dawo kaman wata katanga nan ma kaman wata katanga amma ruwa ne kawai Allah ya mai da shi haka ya daskare shikenan sai annabi Musa da shi da tawagarsa suka shiga cikin ruwan da suka shiga sai da suka gama shiga sun je sun sai sun gama fita saura na ƙarshe zai fita shi kuma fir'auna sun shiga sun shiga su ma da suka shiga shikenan sai Allah ya ce ruwan ya haɗe gaba ɗaya da shikenan Allah ya halaka su gaba ɗaya da shine nan Allah madaukakin sarki yake cewa fa akrajnahu sai muka fito da su wato fir'auna da jama'arsa min jannatin daga cikin gonakinsu da yake sun yi gonaki na na sarauta na jin daɗi Allah ya ce duk muka fito da su daga nan wa uyunun da idaniyar ruwa da suka yi ta ja daga kogin wannan garin nasu ne suka shigar da su gidajensu Allah ya ce duk muka fito da su daga cikin wannan wa kunuzin muka fito da su daga taskokin dukiyarsu sun tara dukiya azurfa ne zinariya ne shi fir'auna ya yi mulki ba kaɗan ba Allah ya ce wa maƙamin karimin da mazauni wato fada fadarsa fadarsa babbar fada ce in ka shiga cikin fadar tasa za ka samu manya-manyan kujeru na zinariya sun kai guda ɗari uku ji malamai duk waziransa ne suke zaune sun kewaye shi a kayi to shi ne Allah Ubangiji ya ce duk muka fito da su daga cikin wannan wadatar gaba ɗaya eh Allah ya wa makarin kabi na كذلك وأورثنا بني إسرائيل kazalika wa auratnaha bani isra'il Allah ya ce kamar dai yadda muka fito da su din nan haka muka fito da su muka raba su da wannan wadatar da daular da jin daɗin muka gadar wa bani isra'ila duka su kuma muka halaka su kenan fir'aun فأتبعوهم مشرقين fa'adba'uhum mushriqin wato lokacin da shi annabi Musa ya fito da tawagarsa fir'aunan ma da ya ego tawagarsa sai suka biyo mutanen annabi Musa amma sun biyo su ne mushrikina lokacin da rana take fitowa lokacin da rana take fitowa to lokacin suka fito daga cikin Misra kenan suka nufi mutanen annabi Musa
فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون Allah madaukakin sarki ya ce lokacin da jama'a suka ga jama'a wato jama'an annabi Musa da shi bani Isra'ila kenan sun haɗu za su shiga cikin kogin nan da suka juyo bayan su sai suka gano Fir'auna shi ma da tawagarsa na gaya muku su bani Isra'ila su dubu ɗari shida ne da wani abu shi kuma Fir'auna mil- miliyan ne da wani abu ya ɗebo da sojojinsa da tawagarsa gaba ɗaya suka biyo su to mutanen annabi musa da suka juya baya sai suka hango fir'auna da tawagarsa sai suka ce wa annabi musa inna la mudrakun suka ce ya annabin allah za fa su riske mu ƙaryar mu ta ƙare waɗannan za su riske mu annabi musa sai ya ce na'am قال كلا إن معي ربي سيهدين قال كلا إن معي ربي سيهديني kaga annabawa kenan su suna da suka da Allah suka ce inna la mudrakun za fa su riske mu ba yadda muka iya da su ga sunan fa za su riske mu sai Allah Musa ya ce ina inna ma'i rabbi ina tare da ubangiji na eh sayahdi zai shiryar da ni wato zai kubutar da ni daga gare su kenan فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فأوهينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر to shikenan sai Allah ya wahayi zuwa ga Annabi Musa yace ka daki wannan kogin da sandar taka
فانطلق فكان كل فرق كالطود العظيم an falaka fa kana kullu firqin ka daudil azim shikenan sai ruwan ya cakkece da ya dake shi da sanda ya cakkece ruwan sai da ya kece har guda goma sha biyu fa kana kullu firqin ka daudil azim kowane bangare da ya kece din sai gashi kawai ana hango yashin cikin kogin wurin ya zo shi kuma ruwan ya dawo kaman katanga ya wato ka daudil azim ya dawo kaman wani dutse mai girma misali yanzu kamar a ce nan ne an daki ruwan a nan nan ya kece sai ka ga nan kaman katanga nan kaman katanga amma kuma ba katanga ba ne fa ruwan ne Allah ya ce daskare ya daskare ya dawo kaman kankara sai ga su su mutanen bani Isra'ila da annabi Musa sun shiga ciki suna tafiya na'am وأغلقنا ثم الآخرين na'am na'am وأزلفنا wazlabna samma al'akarina Allah maɗaukakin sarki ya ce bayan mutanen annabi Musa sun shiga suna ta wucewa sauran su- sun kusa su tsallake ruwan Allah ya ce wa azlabna samma al'akarina sai muka jawo muka kusanto da sauran wato mutanen fir'auna kenan su ma sai muka jawo su suka shiga cikin ruwan eh وأنجينا موسى ومن معه أجمعين wa an jaina Musa wa man ma'ahu ajma'in Allah madaukakin sarki yace sai muka kubutar da annabi Musa wa man ma'ahu ajma'in da duk wanda yake tare da su suka kubuta daga ciki shi kuma Fir'auna Allah ya halaka shi da shi da jama'arsa ثم أغرقنا الآخرين thumma aghraqna al-akhirin Allah madaukakin sarki yace sai muka halakar da sauran ko sunan su ma ba ba ambata ba da yake banzaye ne kawai shine Allah yace thumma aghraqna al-akhirin yace sauran sai su kuma muka nitsar da su a cikin ruwa
إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين inna fi zalika la'ayatan wa ma kana aktsaruhum mu'minin to shikenan bayan su sun halaka fir'auna da shi da jama'arsa to ka san fir'auna wato ya samu ɗaukaka a bayan ƙasa yayi barna da yawa su mutane sun ɗauka ba shine Allah to da aka ce ya halaka sai ya dawo mutane kamar ba su yadda ba suna na ya za a yi fir'auna ya halaka fir'auna to shine sai Allah kawai ya dago shi akan ruwan sai ga gawarsa Allah yana cewa al-yawma nunjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya sai ga shi kawai akan ruwan malam an tabbata lallai fir'auna ne ya halaka shine Allah ya ce inna fi zalika la'aya hakika a cikin halakar da fir'auna da tsayartar da annabi Musa la'ayatan akwai aya abun lura wa ma kana aktsaruhum mu'minina Allah ya ce sai dai mafiya yawa yawan mutane aktsaruhum mafiya yawan su ma kana mu'minina basu da mu'minai ba su yi imani da Allah وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإن ربك لهو العزيز الرحيم حقيقة أبنجدك يا رسول الله النبي أنجاتا الله كيف kaga kowa ma ai Allah ne ubangijinsa amma sai Allah ya keɓance shi saboda soyayya da Allah yake masa sai Allah ya ce wa inna rabbaka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakika ubangijinka ubangijinka annabi yana jin daɗin wannan wa inna rabbaka haƙiƙa ubangijinka ya rasulullah la huwa al-azizu haƙiƙa shi fa mai rinjaye ne mai intiqami ne wa kafirai ar-rahim kuma mai jin kai ne ga mu'minai fa an jawo min al-gharq sai ya tsirtar da annabi Musa da mutanensa daga nitsewa to nan an gama tarihin annabi Musa kenan za a shiga kuma ba a shiga kuma tarihin annabi Ibrahim. Na واتل عليهم نبع إبراهيم watlu alaihim naba Ibrahim Allah madaukakin sarki ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ba ku labarin annabi Ibrahim.
إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون Kana li abihi wa qaumihi ma ta'budun yayin da annabi Ibrahim yake gaya wa babansa da mutanensa yake ce musu ma ta'buduna me kuke bautawa kuka bar Allah kuke bauta musu to nan da abihin nan da ake faɗa an ce ba ba babansa bane mahaifi shi annabi Ibrahim babbansa ne dan uwan babansa ne. to su larabawa da baba da ƙanin baba da wan baba duk baba ne ga mutum ai ko mu ma haka ne ko na manzo Allah yana cewa dan uwan uba eh ai sinu abihi wato baffanka kanin babanka ko yayan babanka annabi ya ce ai tabai din babanka ne dai yake da babanka dan uwan babanka ne saboda haka dan uwan babanka wan babanka da kannin babanka duk iyayenka ne duk babaninka ne to shi yasa Allah ya ce qala li abihi yayin da ya ce wa babansa wa qaumihi da mutanansa mata abuduna me kuke bautawa
قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قالوا sai suka ce na'budu aznaman ai gumakan na gumaka muke bauta fa nazallu laha akifina gashi kuma muna nan mun jure mun tsaya akan bautar su kullun suna nan akan bautar su kenan قال هل mu naharan ala ibadatiha wato sun sun dawwama sun jure suna tsaye akan bautar gumakan dare da rana ke
قال هل يسمعونكم إذ تدعون قال هل يسمعونكم استدعون sai annabi ibrahim yace hal yasma'unakum istada'una lokacin da kuke bauta musu nan ko suna jin ku ne suna jin ku ne kuke bauta musu
أو ينفعونكم أو يضرون aw yanfa'unakum aw yadurrun ko kuma aw yanfa'unakum in abattumuhum in kun bauta musu suna amfanan ku da wani abu ne aw yadurruna ko suna cutar da ku in kun ki ku bauta musu yake tambayar su قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون qalu bal wajadna aba ala kadhalika yaf'aluna sai suka ce ina bal wajadna aba ala haka muka samu iyayenmu kadhalika yaf'aluna haka suke aikatawa kamar yadda kaga muke aikata wannan su kansu sun san zuma kan ba amfani bane da su ba sa jin su in sun bauta musu ba za su iya amfana su ba in sun ki bauta musu ba ba za su iya cutar da su ba kawai su ma gani suka yi iyayensu suna bauta musu su ma suke bauta musu
قال فرأيتم ما كنتم تعبدون
Ala fara'aytum ma kuntum ta'budun Nabi Ibrahim sai yace a fara'aytum shin ku bani labari ba ma kuntum ta'buduna abinda kuka kasance kuna bautawan antum wa aba'ukumul aqdamuna da ku da iyayenku na da da suka wuce da suke bauta ku bani labari ba
فإنهم عدو لي إلا رب العالمين fa innahum aduwwun li illa rabbil alamin annabi ibrahim yace ai da- da su gumakan da kuke bautawa da iyayen naku mushrikan da suka wuce suna bauta annabi ibrahim yace fa innahum aduwwun li dukkan su makiyana ne ba zan bauta musu ba illa rabbil alamin ba zan bauta kowa ba sai ubangijin talikai wanda ya halicci kowa da komai kenan Mm.
الذي خلقني فهو يهدين allazi khalaqani fa huwa yahdin yace Allah ubangijin nan nawa shine sarkin da ya halicce ni fa huwa yahdin kuma shine mai shiryar da ni zuwa ga addini zuwa ga tafarki madaidaici ke والذي هو يطعمني ويسقين wallazi huwa yut'imuni wa yasqin yace kuma shine dai sarkin nan wanda yut'imuni yake ciyar da ni wa yasqini kuma shi yake shayar da ni tabaraka wa ta'ala وإذا مرضت فهو يشفين wani za maritu fa huwa yashfiyin yace kuma idan na yi rashin lafiya fa huwa yashfiyin shi yake bani lafiya to kaga nan ladabi ake wa Allah kenan yace Allah zai kalakani sarkin nan shine wanda ya halicce ni shine Allah fa huwa yahdin kuma shine ya shiryar da ni ko yake shiryar da ni zuwa ga addini wallazi huwa yut'imun shine kuma wannan wanda yake ciyar da ni wa yasqini yake shayar da ni to da yazo wajen rashin lafiya da yake shi Allah ba a danganta masa mummunan abu sai bai ce idan ya sanya mun rashin lafiya shi yake warkar da ni ba sai bai yi wa Allah haka ba da muna sauraron ya ce wa iza amrabani fa huwa yashfini idan ya dora mun rashin lafiya shine mai ban lafiya sai ya ce a'a sai ya ce wa iza maritu idan nayi rashin lafiya kaga saboda shi Allah biyadihil khair duk alheri yana yana hannunsa sharri ko baya tare da Allah saboda haka shi Allah duk alheri in ya zo to ka dangana wa Allah in wani mummunan abu ya zo kuma to kar ka dangana wa Allah ka ne da shi inda abun ya bayyana ko ka ce daga kanka ne ko ka ce daga shedan ne saboda kai wa Allah ladabi amma ba kullum min indillah komai daga Allah yake eh amma shi Allah ladabi ake masa shine sai ce wa iza maritu idan nayi rashin lafiya bai ce idan ya samu rashin lafiya ba sai wa Allah ladabi ya ce in na yi rashin lafiya fa huwa ya shi ne wanda yake bani lafiya tabaraka wa ta'ala والذي يميتني ثم يحيين wallazi yumituni summa yuhyin kuma shine wanda yumituni yake kashe ni summa yuhyin kuma shi yake raya ni. shine zai raya ni to nan sai malamai suka ce a to kuma ga shi nan ai mutuwa kaman wani abu ne wanda ake ake ga shi ma kaman wani abun ki ne to amma nan bai ce id- sai ya ce Allah ne yake kashe ni kuma shine zai raya ni shi yake raya ni to wannan Abdullahi ibn Fodiyo kanin shi Usman dan Fodiyo a cikin littafinsa da ya tawil sai ya ce ai ita mutuwa alkhairi ce ita ma ba sharri ba ce eh saboda ai ba wata haduwa ba wata hanyar da bawa zai haɗu da Allah sai mutuwa eh sai ka mutu mana har ga hadisin annabi da manzo Allah yana cewa Allah yana faɗa tabaraka wa ta'ala yake cewa idan wato idan bawa na yana yana yana yana murnan haduwa da ni yana shauƙin haduwa da ni ni ma ina shauƙin haduwa da shi saboda haka mutuwa ita ce hanyar da zaka sadu da Allah saboda haka mutuwa alkhairi ce musamman ga mumini shehu shehu Ibrahim radiyallahu an yana cewa al-maut la tadurru man qad sa'ada wal huwa rahatun liman qad rashada shehu Ibrahim yake cewa mutuwa ba ta cutar da mutumin da ya shiri hutu ne ma ga mutumin da ya shiru Eh, ita mutuwa idan ka ga mutum ta cutar da shi to mutumin banza ne amma mutum daman duniya ai mutum mutuwa ta mutum biyu ne mutumin da ya mutu ya huta da mutumin da ya mutu aka huta da shi mutumin kirki da ya mutu shi kenan fa ya huta kana mutuwa ana zara ranka shi kenan wahala ta ƙare ka huta da kudin cefane ka huta da zuwa kasuwar ƙauye ka huta da shiga rana kana shan wahala ka huta da tashin asuba duka wannan Allah ubangiji ya raba ka da su ka shiga daɗi kenan da ka je kabari shi kenan ka shiga cikin ni'imar Allah daga nan har zuwa tashin alkiyama saboda haka shi yasa ma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a duniya sijinul mumin wa jannatul kafir ita duniya ai kurkuku ne ga mumini duk daɗin da kake ciki in kai mumini ne to kana cikin kurkuku ran da ka mutu fa shikenan an fidda kai daga cikin kurkuku sai ka ka shiga daɗi kenan eh saboda haka ita mutuwa ga mutumin Allah ba ba ta cutarwa duk waɗannan shehunanmu malamanmu da suka rasu nan yadda muka ga suna cikawa da imani yanzu da za ka je ka same su da za a ji yadda su a ce ku dawo duniya zai ga su ce Allah rabu da su magana banza suke yi Eh, me za mu damu a duniya ban da wahala ai duniya wahala ce Eh, mutumin kirki in dai ka bi Allah tsoron da duk ka mutu to shikenan ka huta Eh, za ka ji ma yana addu'a ana Allah sa ya huta Allah sa ya huta ita duniya daman wahala ne Eh, eh, shi mutum idan ya faɗo duniya shi ya sa ran da aka haife ka da an haifi yaro iya faɗowa duniya daman daga Allah yake amma yana faɗowa duniya zai ga yaro ya fashe da kuka kuka yake saboda ya faɗo wurin wahala Eh, to shi ne malamai suke cewa wato ka yi ƙoƙari ka yi ibada kamar yadda ran da ka faɗo duniya mutane suna ta murna an samu ɗa an samu ɗa ana ta murna kai kana kuka mutane suna ta dariya kai kana kuka to in kokari ka bi Allah kai kuma ran da ka mutu mutane suna ta kuka kai kuma kana ta dariya ka hai eh to haka abin yake eh to shine shi Abdullahi Gwandu yace a ita mutuwa ai ba wani abun ki bane eh shi yasa yace wallazi huwa wallazi yumituni shine wanda yake kashe ni summa yuhyini kuma shine mai raya ni na'am والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين wallazi aqamu an yaghfira li khati'ati yawm ad-din annabi ibrahim yace wallazi aqamu kuma shine dai wanda nake raja'in nake tsammani nake son an yaghfira li khati'ati ya yafe min kurakurai na yawmad din wato ranar tashin alkiyama ranar sakamako to wannan su annabawa ba sa sako ba su da kuskure ba sa sako amma suna faɗa ne saboda su da'iman haka suke ganin suke ganin kansu a wurin Allah su a wurin Allah suna ganin su masu sako ne saboda tsoron Allah da yake zuciyarsu amma su ba sa saba wa Allah kamar akuya ce muka ce ta tashi sama ta yaya za ta tashi dama Allah bai ta da fuffuke ba bare ta tashi sama so da haka su annabawa tun azal ma Allah ya yi su ba masu sako ba ne su ba sa saba wa Allah ba za ma su iya sakon Allah ba kamar ka ce akuya ta tashi ta yi sama tunda ba su da fifike ai ba za ta iya tashi ba haka annabi ba zai iya sakon Allah ba amma ladabi suke wa Allah kuma suna koya mana ne mu yi ta neman gafarar Allah kaga annabi Ibrahim wanda a cikin halittar Allah gaba ɗaya manzo Allah ne kawai ke sama da shi a daraja da ka cire shugaban mu annabi Muhammadu to annabi Ibrahim ne yake biye da shi amma gashi na yana cewa wallazi admau an ya gafira li kadi'ati yawmiddin to duk suna koya mana ne mu yi ta neman gafara jama'a yi ta neman gafara a ji tsoron Allah idan ka ji tsoron Allah ka tsorace shi to Allah ubangiji sai ya gafarta ba in ka duba ai duk wanda yawa Allah laifi idan ya tsorita to sai Allah ya yafe masa shi Allah abin da baya so rashin kunya rashin kunya yanzu kaga annabi Adam da Allah ya sanya shi a cikin aljanna ya ce duk abin da yake cikin aljanna su ce amma banda wata bishiya shajaratul kuldi to da shedan ya zo yayin wasu wasi aka ci shajaratul kuldin da Allah ya ce masa me yasa ka ci bishiyar sai sai sai ne bi gafarar Allah eh ya ce Allah ubangiji ka gafarta ni rabbi inni zalamtu nafsi ko ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين kaga sai ne gafarar Allah ya ce Allah na zalunci kai mun zalunci kanmu zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin in baka gafarta mana ba in baka ji kanmu ba za mu kasance cikin wanda suka tafi to kaga sai Allah ya gafarta musu to shi da mun Allah in ka nuna baka isa ba ka rangwafa masa to sai ya yafe maka amma kaga shi shedan ai da Allah ya ce masa yawa annabi Adamu sujjada duk mala'iku su sujjada mala'iku gaba ɗaya suka faɗi suka yi wa annabi adamu sujjada shi sai ya yi sai Allah ya ce masa ya iblisa ma mana ka an tasjuda lima amartu ya kai shi dan me yasa kake kai sujjada ga wanda na maka umarni ka masa sujjada shine annabi adam kaga maimakon ya rankwafa ya ce Allah na tuba na zalunci kaina da shi ma sai Allah ya gafarta masa sai ya ce ana khairun min kalafta min nar wa kalaftahu min tayyib sai ya ce ai na fi shi ya zan yi masa sujjada shi da ka halicce shi da turbaya ni da ka halicce ni da wuta kaga girman kai da yawa Allah ya kiya rankwafa to shi kenan sai Allah ya tsine masa ya kore shi daga cikin halararsa to shi Allah yana so ka ji tsoronsa ka rankwafa koyaushe ka ce baka yadda ba manzo Allah yana faɗa a hadisi yace akwai wani bawan Allah shi bawan Allah da ya zo mutuwa da ya cutar ajali ya kama shi sai tara ƴaƴansa sai ya ce abin da nake so ku mu idan na mutu na cika kafin duk mamaci ya fi son a masa wanka a sashi a likafani a je a binne shi kar a bar shi a waje ya dinga wari to amma shi wannan bawan Allah da ya ga mutuwa ta zo masa sai tara ‘ya'yansa ya tara ‘ya'yansa ya ce taimakon da nake so ku mu da kun ga na mutu to ku ɗauke ni ku je ku ƙona ku ƙona ni sai na ƙone na dawo toka sai ku ɗau tokar sai ku je kan kogi inda ake iska sai ku sheƙe wato tokar tawa gaba ɗaya in dawo babu ni na tafiya da ya mutu kuma ‘ya'yansa suka ƙona shi sai da ya dawo toka ya dawo toka sai suka je suka sheke shi a bakin kogi da suka sheke shi sai da suka sheke shi Allah ubangiji sai sai Allah ya ce wa kogi ya kawo duk abin da ya karba na na mutum sai kogi ya tawo iska ma abin da ta iba na wannan jikin nasa Allah ya ce duk ta dawo da shi ta dawo kawai shi kenan sai Allah ya mayar masa da ransa sai ga shi a gaban Allah an ne da shi mutum ɗinsa sai Allah ya ce kai me yasa kai wannan abu me yasa kai wannan abu yace Allah ubangiji yace wallahi tsoron ka nake ji Allah tsoron ka nake ji shi yasa na musu wasiya su mun haka saboda ina tsoron wanda za mu haɗu da kai na san in mun haɗu abun ba zai mun kyau ba yake nan sai Allah ya ce tsoro na kake ji yace wallahi tsoron ka nake ji Allah yace shi kenan da kana gafarta maka to shi Allah yana son ka ji tsoron eh shi Allah baya son rashin kunya har abada ka nuna kai bawa in dai ka ronkofa wa Allah ka nuna kai bawa ne to Allah zai ji kanka amma kai wa Allah rashin kunya ka nuna ka isa to yanzu nan Allah zai gama da kai Allah ka gafarta ba to shine annabi Ibrahim yake cewa na'am bismillah رب هب لي حكما وألهقني بالصالحين رب هب لي حكما وألهقني بالصالحين yace rabbi ya Allah ubangiji na habli hukuman Allah ka bani ilimi wa alhiqni bis salihin kuma ka sada ni da nagartattun bayin ka salihai
waj'al li lisana sirqin fil akhirin waj'al li lisana sirqin fil akhirin yace Allah ubangiji kuma ka sanya mun kyakkyawan yabo a mutanen ƙarshe kuma kaga Allah ya karbi addu'arsa kowane annabi dukkan addinan nan da yahudawa da kiristoci da mu musulmai kowa in kai zancen annabi ibrahim zai ce nasan nasan kowa ya bashi yake za ka ja suna suna cewa me suke ce masa mai abraham abraham eh duk sun yarda saboda ya roki allah ya ce waj'alni waj'alni lisana sidqin fil akirin allah ka sanya mun yabo mai kyau ga mutanen karshe to duk wanda ya zo daga bayan sa har tashin alkiyama kowa in ka faɗi annabi ibrahim sai ya yaba shi to saboda haka allah ya karbi addu'arsa wannan kuma yana nuna mana kowa ya ji da kan kowa ya yi aikin alkhairi kowa ya yi halaye masu kyau ya yi aikin alkhairi saboda ko da ka mutu a dinga yaba ka amma kada ka yi aikin ya aikin sharri wanda ko ka mutu mutane za su dinga kai wannan mutumin banza ne wannan mutumin banza ne ni ma ya cuce ni wancan ce ni ma ya cuce ni to kaga baka samu lisanin sidqin fil akhirin ba ke ya kamata kai ayyuka na alkhairi wanda koda ka rasu za a taya baka za a taya baka yanzu ka duba wani abu abu yanzu ka duba ai ana yin irin maulidin kasa na Shehu Ibrahim Yasko ku duba yadda ake taruwa kuma yanzu da rasuwarsa fa sama da shekara 40 ko ba ma dan Najeriya bane shi to da ba a ce da ba aikin alheri aka yi ba za a yi masa irin wannan abu mutane za su ta haɗuwa mutanen kirki gabar da yamma a zo a cika gari wai ana murna ana tuna ranar da aka haife shi ana taya shi murna ai ka gaba zai yiwu ba to amma da yake an bi Allah an zauna da al'umma lafiya an amfani al'umma to gashi ko yanzu aka kira taron maulidinsa sai a zo a cika gari wani karo da aka yi taron a yola mun je yola akwai irin injamurai yan kasuwa da suke nan ya ga jama'a motoci suna ta wucewa da hotunan ya ce wannan baba ku gaya mana ya daina kamfe ya ci zaɓe kawai eh ya ɗauka ɗan siyasa ne eh to da ba aikin alheri suka yi ba da ba za a yaba su ba ba za a yaba su ba ba yadda za a yi ka mutu ka shekara arba'in sannan in kai ba mutumin kirki ba ne mutane su dinga yaba ka sai da dinga tsine ba a ce kai an yi asarar ma da nan." yanzu mai ta tsine da aka yi a kano da aka kashe shi yanzu kun taɓa ganin an samu ana yabon mai ta tsine to ba da aikin alheri ba ne da yi ba saboda haka duk wanda ya aikin alkhairi to Allah zai ba shi lisanin sittin fil akhiri eh za a dinga yabonsa Allah zai sa jama'a su dinga yabonsa saboda yayi ayyukan alkhairi ba ku ga sahabban manzo Allah eh sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya ambace su da an ambace su sai kaga kaman ma suna raye to sun yi aikin alkhairi yanzu da an ambaci Imam Malik Imam Shafi'i Imam Abu Hanifa Imam Bukhari Imam Muslim duk waɗannan su imamu turmuzi wanda suka yi wa addinin musulunci aiki da an faɗe su sai ka ga kamar ma suna raye saboda sun yi aikin alkhairi shehu usman dan godiyo nan da an faɗe shi sai ka ji sai ka ji an ce radiyallahu anhu sai ka ga kamar ma yanzu yana zaune a sokoto to ba abin da ya kawo musu haka sai sun bi Allah sun yi ayyukan alkhairi sai Allah ya sanya musu lisana sirkin fil akirin amma duk wanda ya aikin banza da ka mutu zai wahala a shekara ɗaya a shekarar ma za ki kaza ce saboda haka kowa ya gyara ayyukansa ya yi aikin alkhairi to sai a dinga yabonsa
واجعلني من ورثة جنة النعيم waja'alni min warasati jannatin na'im annabi ibrahim yace Allah ka sanya ni daga cikin masu gadon aljannar ka ta ni'ima eh ya dawo shi ma ya ya gaji aljannar Allah ta ni'ima واغفر لأبي إنه كان من الضالين waghfir li abi innahu kana min ad-dallin yace Allah ka gafarta wa babana saboda shi ya kasance cikin batattu wato bai tuba ba to lokacin da ya faɗi haka ya nemi gafara ga babansa to Allah sai ya nuna masa ai baban nan nasa makiyin Allah ne ba shi baffansa kenan sai Allah ya nuna masa makiyin Allah ne da da annabi Ibrahim ya gane baban nan nasa makiyin Allah ne ta barra abin su ko aka wata aya take faɗa falan ma ta bayyana ko annahu aduwwun lillahi tabarra abin lokacin da annabi Ibrahim ya gane baban nan nasa makiyin Allah ne mushriki ne tabarra abin sai bara'a da shi ya dawo ba shi ba shi to ta inda zaka gane lallai lallai ba babansa bane baffansa ne sai da annabi ibrahim ya gama wannan zaman falastin din bayan shi wannan mushrikin ma ya mutu shi wannan azara din shi annabi ibrahim din ya dawo garin makka allah ya umarce shi ya zo ƙarshen rayuwarsa ya zo ya gina ka'aba da shi da ɗansa annabi isma'ila da suka zo suna ginin ka'aba sai ya dinga addu'a rabbana taqabbal minna allah ka karɓa mana wannan gini da muke sai ke cewa rabbana ghafir li wa liwalidayya Allah ka gafarta min da ni wa liwalidayya da iyaye na biyu da babana da mamata to ashe ka ga da a ce baban nasa shine wannan mushrikin ne da a yanzu tunda Allah ya hana shi nema masa gafara ai ba zai da sake nema ba to nan aka gane lalle wannan ba baban sa ba kuma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kan annabi Ibrahim shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani abu na jahilci na shirme na wautar jahiliya ba wani abu da ya shafe shi tun daga kansa har zuwa kakansa annabi ibrahim kenan to shi har zuwa annabi adam babu wani abu mummuna da ya shafe shi zuwa ga kakaninsa shi manzo Allah kakaninsa daga annabawa sai waliyan Allah daga kansa har zuwa annabi ibrahim babu kafin to idan an ce azara shi ya aishi annabi ibrahim to kaga wannan magana fa za ta tashi saboda ai shi annabi Ibrahim kakan manzo Allah ne to sai malamai suka gane lalle ba shi ya haife shi baffan sa ne shi kuma alqur'ani yana kiran baffa da baba saboda haka shi yasa shi ba babansa bane baffan sa ne ولا تخزني يوم يبعثون wala tubzini yawma yub'asun yace Allah ubangiji kada ka tozarta ni yawma yub'asun ranan da zaka tashi mutane ranan tashin alkiyama ke يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim ranan alkiyama nan ita ce yawma la yanfa'u malun ranar da dukiya ba za ta yi wani amfani ba wala banuna aka nan ƴaƴa na kowa ba za su masa amfani ba illa man atallaha bi qalbin salim sai wanda ya zo wa Allah da zuciya wato salimiya tsarkakekkiya mina shirki babu shirka wani fa babu nafurci to wannan wanda ya zo da wannan zuciya ita ce qalbul mu'min zuciya ta mu'mini fa innahu yanfa'u zalika ita ce za ta amfane shi saboda haka jama'a a gyara zuciyoyi a tsarkake zuciyoyi idan mutum ya tsarkake zuciyarsa to zai je wa Allah lafiya amma idan ka je wa Allah zuciyarka ba kyau akwai munafurci ko akwai shirka ko akwai wani mummunan abu to dan yawan 'ya'yanka, dan yawan dukiyarka da dukiya da duwatsu a lahira duk ɗaya suke ba su da wani amfani a duniya ne dukiya za ta ɗan maka wani abu amma in ka mutu dukiyar ba za ta maka amfani ba
وأزلفت الجنة للمتقين wa uzlifatil jannati lil muttaqin Allah madaukakin sarki yace a wannan ranar alkiyama za mu kusanto da aljanna lil muttaqin ga masu tsoron Allah fa rauna ha sai su ganta ga talar in an zo tashin alkiyama Allah zai matso da aljanna dukkan mu'minai suna kallon aljannar gata kawai jira suke a musu hisabi su shige ta
وبرزت الجحيم للغاوين
wa burrizatil jahim lil gawin kuma a dai cikin tashin alkiyama Allah ya ce za mu bayyanar da jahim wuta wuta kenan lil gawin ga kafirai su ma suna kallanta kawai jira ake a gama hisabi su ma a tura su cikin ta Allah ya kiyaye mu وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون وقيل lahum aina ma kuntum ta'buduna min dunillah to a wannan ne filin kiyaman za a ce musu aina ma kuntum ta'buduna ina abubuwan da kuka kasance kuna bauta wa min dunillah ko ma bayan Allah din
من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون
hal yansurunakum aw yantashurun sai a ce musu hal yansurunakum shin za su iya taimakon ku ne su tunkuɗe muku azaba aw yantasiruna ko su ba za su iya taimakon kansu su ma ba za su iya taimakon kansu ba bare su taimake ku
فكبكبوا فيها هم والغاوون fakubkibu fiha hum wal gawun a'udhu billahi Allah kiyaye mu Allah ya ce fakubkibu wannan ai daga jin larabcin ma ka sa abin da ake ji fakubkibu Allah ya ce sai a kifa su fiha a cikin wuta hum wal gawun da su da dukkan halakakku batattu kenan eh za a wato a kifa su a cikin wuta
وجنود إبليس أجمعون wajunudu iblis ajma'un da su da wato da rundunar iblis gaba daya su ma za a kifa su a cikin wannan wutar kenan قالوا وهم فيها يختصمون qalu wa hum fiha yaktasimun to su patattu alakakku da su da wanda suka bauta wa abubuwan bauta gumakan nasu yaktasimuna sai su yi ta jayayya a cikin wutar ai ku kuka ɓadda mu ku kaza kaza ai ta rigima ne تالله إن كنا لفي ضلال مبين wallahi in kunna la fi dalalin mubin sai su rantse da Allah su ce mun kasance dai a cikin kawai bata mabayyaniya Allah kiyaye mu
إذ نسويكم برب العالمين iz nusawwikum bi rabbil alamin yayin da lokacin da muka dinga daidaita ku da ubangijin ta- tare eh, halitta gaba daya muke daidaita ku shi Allah ne muka ce kuma alloli ne saboda haka muka halaka saboda mun daidaita ku da Allah madaukakin sarki وما أضلنا إلا المجرمون وما أضلنا إلا المجرمون وما أضلنا سنسكي وما أضلنا عن الهدى ما ودي قتد مولا قبل شريعة إلا المجرمون سيدي متعن بنزا سوني الشيطان sannan da kuma wato shugabanninmu da muka bi su akan bata su ne suka batar da mu فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فما لنا من شافعين ولا صديق حميم sai da kansu su dinga cewa fama lana min shafi'ina wato ba mu da wanda za su cece mu ne kamar yadda mu- muminai su suke ake ta ceton su da annabawa da mala'iku da suna ana ta ceto amma lana min shafi'ina mu babu da wanda za su cece mu wala sadiqin hamid babu wani aboki wanda lamarin mu ya dame shi wanda zai zai taimake mu ne na subhanallah kiyaye
ولو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين falawanna lana karratan fanakuna min almu'minin to idan suka ga no going back komai ya riga ya kure sai su ce falaw anna lana karratan da dai za a mai da mu zuwa duniya yace fanakuna min almu'minin da sai mu dawo cikin mu'mine mu dawo mu yi imani mu gyara ayyukan mu subhanallah Allah kiyaye إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم إن مؤمنين في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين الله مدوكين سلكيتي إن في ذلك لمذكور من قصة إبراهيم وقومه وتوانا duk قصة من النبي إبراهيم da mutanensa da muka kissanta ma to la aya akwai aya abun lura a cikin kissan nan ta annabi Ibrahim Allah ya ce wa ma kana aksaruhum mu'minin sai dai mafiya yawan su basu dawo mu'minai ba وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإن ربك حقيقة الله أبنجدك يا رسول الله لهو العزيز الرحيم شي مبوعين كو مي جن كاي وكسر النبي إبراهيم din ma ta kare daga nan kenan sai za mu shiga kuma kisar annabi Nuhu lokaci yayi ko da sauran a bismillah akwai كذبت قوم نوح المرسلين kazzabar qaumu nuhin al-mursalin Allah madaukakin sarki yace ai mutanen annabi nuhu ma sun karyata manzanni wato abin da yasa ake cewa manzanni manzo ɗaya aka aiko musu amma sai Allah ya ce sun karyata manzanni saboda idan ka karyata manzo ɗaya fa to duk ka karyata manzannin saboda dukkanin su manzannin ai akan abu ɗaya suka zo dukkan su suna kira ne akan la ilaha illallah Eh, ba wani abun bauta da gaskiya sai Allah duk suna kira ne zuwa ga tauhidi saboda haka duk mutanen da sun karyata annabi ɗaya to kamar sun karyata dukkanin annabawa ne
إذ قال له أخوهم نوح لا تتقون قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون يا إندا دم أوانسو ننسبا كينا نجري نوح شينا النبي نوح يكي تشمس ألا تتقون الله شن براكو جسورا الله با
إني لكم رسول أمين إني لكم رسول أمين إني لكم يتي مسلمي أغريكم منزوني جكادا نيدا الله أمين كما أمين شتي على تبليغ ما أرسلت به أولا إصد أبدا الله يعيكون زوا غريكم فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الله وأطيعون النبي نوح يتي مسو كجي صوران الله وأطيعوني كمن بيايا فيما آمركم به من توحيد الله وطاعته cikin abin da na umurce ku da shi cikin tauhidin Allah da masa biyayya
وما أسألكم عليه من أجر wa ma as'alukum alaihi min ajr yace kuma ban roke ku cewa wai ku bani wani lada wajen isar muku da wannan sako na Allah ba إن أجري إلا على رب العالمين nazriya illa ala rabbil alamin yace sakamako na ladana yana wajen ubangijin talikai ne ba a wurin ku ba فاتقوا الله وأطيعون fattaqullaha wa adiyun annabi ruwa yace fattaqullaha ku ji tsoron Allah wa adiyuni ku min biyayya
قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون qalu anuminu laka wattaba'aka al-ardhalun sai su kafiran suka ce anuminu laka yanzu ma yi imani da kai wattaba'aka al-ardhaluna bayan wanda suke biye da kai suka yi imani da kai din ai wasu kaskantattun mutane ne kamar masu masu wannan kaskantattun mutane ne irin masu sassaƙa ne da sauransu haka Eh, to ka san duk gaskiya in ta zo sai ka ga kamar kaskantattun mutane ne suke binta eh inda ka ga da yara da talakawa duk annabawan nan haka zaka samu yara ne da talakawa suke bin su daga farko to sai daga baya sarakunan in sun ga ba yadda suka iya to sai daga baya sai su zo su bi
قال وما علمي بما كانوا يعملون na'am yawa qala wa ma ilmi bima kanu ya'malun annabi nuhu sai ya ce musu to ah, wa ma ilmi bima kanu ya'maluna ni ba sa abin da suke aikatawa ba ai ku ne kuka ce kankantattu ne eh إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون in hisabuhum illa ala rabbi law tashkurun sakamakon su wato sakayyar su da kuke cewa kaskantattu ne masu ƙananan sana'a ne to duk dai da haka sakamako wato sakayyar su tana wajen ubangiji na mai law tashkuruna da kun san haka وما أنا بطارد المؤمنين wa ma ana bi dalil mu'minin wato suna so ya kore su wa'annan kaskantattun mutanen sai su su zo su bi kenan shine yace wa ma ana bi dalil mu'minina ni ban kasance ne koran mu'minai ba ban kore su ba
إن أنا إلا نذير مبين in ana illa nazirun mubin yace ni ba kowa bane sai dai mai gargadi ne kuma mai mabayyanin gargadi
قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين قالوا sai mushrikan nasa suka ce la'in lam tantahi ya nuhu nuhu ba idan baka hanu ba amma ta kulu lana da abin nan da kake gaya mana cewa mu bar gumaka mu bauta Allah shi kaɗan nan in fa baka daina yi ba to la takunanna min al marjumin za fa- za mu jefe ka za ka kasance cikin jefafu da duwatsu za mu jajjefe ka in baka daina yin haka ba
قال رب إن قومي كذبون قال ربي إن قومي كذبون النبي نوح سيتسكن الله يتي ربي يا الله أبنجي لا إن قومي كذبون حقيقة متعلنا نافسهم قرية
فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين النبي نوح سيتي الله أبنجي لا وتكيه كنت تكانينا دسو ونجني الله كتدني ككيايني ومن معي da wadda nake tare da su minal muminina daga cikin muminai daga sharrin wayannan mushrikai kenan
فأنجيناه ومن معه في الفلك fa المشحون anjayna huwa man ma'ahu fil mulki fil fulki al mashhun Allah madaukakin sarki ce sai muka tsayar da shi wa man ma'ahu da wadda su iske tare da shi fil fulki al mashhun a cikin wannan jirgin kwale-kwale wanda yake cike da mutane da tsuntsaye da dabbobi Allah sai tsayar da shi a ciki ثم أغرقنا بعض الباقين ثم أغرقنا بعض الباقين Allah madaukakin sarki yace sai muka dulmuyar da sauran eh wato mutanen nasa mushrikai Allah yace sai muka dulmuyar da su a cikin ruwa muka halaka su
إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين inna fi zalika la'aya wa ma kana aktsaruhum mu'minin Allah madaukakin sarki yace hakika a cikin wannan kissa ta annabi Nuhu da na karanta muku la'ayatan akwai aya abin lura wa ma kana aktsaruhum mu'minin sai dai mafiya yawan su basu kasance mu'minai ba وإن ربك لهو العزيز الرحيم wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim to kissan nan ta annabi nuhu ta kare kenan ita ba wa inna rabbaka haqiqa ubangijinka lahuwal azizu shi mabuwayi ne rahim ne jin kai ne ga mu'minai saboda haka za mu tsaya nan abinda muka faɗa daidai Allah ubangiji ya ba mu ladansa abinda muka kuskure Allah ya gafarta mana albarkacin shugaban mu annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ka sanya mu daga cikin bayinka yantattu a cikin wannan wata ်ဘုရား